قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة
على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله za mu ci gaba da hayatul islam a ina aka kwana so mahuwal islam ne ko? ta bismillahir rahmanir rahim so tambaya mahuwal islam me ake kira islam me ake nufi da islamu a istilahi asali dai ana cewa aslama ya ba da kai aslama ya fuskanta to a addinin an ce islamu me ake nufi ja jawabi al-islamu abinda ake nufi da musulunci ko islam هو التسليم shine miƙa wuya na fili a fili لما جاء من عند الله ga dukkan abin da ya zo daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala على لسان أبي bisa harshen masoyinsa a wata nusar ala lisani nabiyyihi Muhammad bisa harshen annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa a shi islamu abin da yake nufi a bayyana yadda a bayyana mika kai ga abin da duk manzon Allah ya zo da shi duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi A, wanda yake yi haka za a ce shi musulmi ne ko da zuciyarsa ba ta gama ba da kai ba shi yasa a ƙur'ani aka ce qalatil a'rabu amanna kullan tuminu walakin qulu aslamna shi yasa al-islam shine zaran miƙa wuya na fili illa iyaka shi miƙa wuya na fili yana daga sharuɗan samun karɓuwarsa wajen Allah ya zama zuciya ta yi imani Ah, ya zama zuciya ta yi ah, imani dole sharɗin karɓar islamin ne a wajen Allah amma dai duk wanda a zahiri yake ya miƙa kai ga abin da manzon Allah ya zo da shi to za a kiransa musulmi نعم za a kiransa musulmi illa iyaka wannan musuluncin baya amfani wajen Allah sai fa in ya zama zuciya ma ta ba da kai Na'am.
Ah, sai in ya zama zuciya ma ta ba da kai سو a tambaya ما هي شروط الإسلام menene sharuɗan musulunci menene sharuɗan musulunci جاء jawabi شروط الإسلام sharuɗan musulunci ستة guda shida ne البلوغ na farko balaga musuluncin yaro ƙarami ba a isna da shi sai ya balaga sai in har ya balaga والعقل sai kuma hankali mahaukaci ba abin nema ba ne da musulunci ma'ana ba takalifi a kansa No.
yadda yaro karami ba takalifi a kansa to mahaukaci ma haka ba takalifi a kansa والاختيار ya zama kuma ba dole aka yi wa mutum ba wanda dole aka yi masa ya ce ya ba da kai to wannan ba da kan nasa bai zamo musulunci na hakika ba sai ya zamo a'a ya karɓi ba da kan da kansa shine al'ahiti ya zaɓi ya zamo ya zaɓi yin hakan da kansa
والنطق بالشهادة sai kuma yin firici yin magana da shaidan nawa guda biyu shaida nan guda biyu ashhadu Allah ilaha illallah da kuma ashhadu anna muhammadu rasu anna muhammadan rasulullah للقادر عليه ga wanda yake yana da iko akan fadar wanda bai da iko kan fadar to ko da bai fada ba za a ɗauka cewa ya sami sharaɗin musulunci in ya zamo a kasawa ce ta hana shi fadar
والترتيب da kuma jerantawa me ake nufi da jerantawa ya zamo sai da ya ce ashadu Allah ilaha illallahu sannan ya ce ashadu anna muhammadan rasulullah da zai fara cewa ashadu anna muhammadan rasulullah sannan kuma ya ce ashadu Allah ilaha illallah to bai cika sharuɗan musulunci ba ba za a ce shi ɗinnan ya musulunta ba
والموالاة sai kuma jibinta wato yana cewa ashhadu an la ilaha illallah ya ce ashhadu anna muhammadan rasulullah dan ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya shiru bai ce ashhadu anna muhammadan rasulullah ba ba za a ce ya musulunta ba shi yasa sai ya faɗi ashhadu anna muhammadan rasulullah shine muwalatin
su tambaya ma yi ya ƙawa'idu menene shika-shikan musulunci menene shika-shikan musulunci ja jawabi ƙawa'idul islam shika-shikan musulunci guda biyar ne shahadatu Allah wanda su ne rukunai na musulunci na'am rukunai na musulunci guda biyar an faɗi sharuɗa musulunci guda shida rukunan musulunci kuwa wannan guda biyar ne gawaidul islami hamsu Ah, shika-shikai na musulunci rukunan musulunci guda biyar ne shahadatu allah ilaha illallah wa anna sayyidana muhammadan rasulullah na farko ah, shishike na farko shine shaidawa cewa ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba cewa kuma shugaban ma'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah wannan shine shishike na farko wai kamus salati abu na biyu shishike na biyu shine tsaye da sallah ayi sallah yanda Allah ya ce ayi kuwa
wa ita zakati na uku shishike na uku shine ba da zakka ga duk wanda yake yana da iko zakkar ta wajaba a kansa wa saumu ramadana shishike na hudu shine yin azumin watan ramadan wa hajjul baiti sai kuma shishike na biyar shine hajji zuwa ga ka'aba liman ɗakin ittaka Allah fi da wanda yake ya sami ikon hanya zuwa ga yin hajji.
su Tambaya ma wal iman me ake kira imani?
ja Jawabi al iman abinda ake kira imani huwa tasdiq shine gaskatawa a zahir na fili bima ja'a bihin nabi da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi anan ya ce a zahir amma malamai da yawa sun tafi akan cewa a shi tasdiki ai sai a zuci na'am gaskatawa ai abu ne wanda yake a zuciya zuciya ita take gaskatawa ko ita take karyatawa ko baki ya ce bai yadda ba in zuciya ta yadda za a ce an yadda illa iyaka yana daga sharuɗan ingancin gaskatawa ta zuciya ya zamo baki ma ya yadda Na'am.
baki ma ya faɗi haka
su tambaya ma yi qawaidul iman menene cikashikan imani ja jawabi qawaidul iman Shikashikan imani guda shida ne, yadda yake ya zo a hadisi na Sayyidina Umar, wato da Sayyidina Umar Allah ya ƙara da a gare shi ya ruwaito.
wa hiya al iman Su ne ba da gaskiya da Allah ta baraka wa ta'ala.
wa malaikati Na ya shi shike na farko kenan. Ba da gaskiya da Allah, sifanta Allah da dukkan sufofin da suke wajibai a kansa, da kore dukkan sufofin da yake sun kori a haƙƙin Allah. da sifanta Allah wa da sifa wadda take ja'iza gare shi yadda da cewa wannan sifar ja'iza ce gare shi misali a yadda cewa ba aikata wani abu da yake wajibi akan Allah cewa ba wani abu da aikata shi yake wajibi akan Allah Eh, wa mala'ikati shi shike na farko am shi shike na biyu shi shike na biyu daga shikashikan imani guda shida shine ba da gaskiya da mala'iku na Allah da sufanta su da duk sufofin da suke wajibai a haƙƙinsu da kore duk sufofin da yake sun kori a haƙƙinsu wa kutubi da ba da gaskiya da dukkan littattafan da Allah ya saukar wa rusuli da ba da gaskiya da baki ɗayan manzannin da Allah ya aiko wanda an sani a manzannin nan akwai wanda aka faɗa akwai wanda ma ba a faɗa mana ba amma wajibi ne dai mu ba da gaskiya rusulan karkasa salamu alaikum min qablu wa rusulan lam naqsusum alayya
wal yawmil akhir shishike na biyar daga shikashikan musulun ɗan imani shine ba da gaskiya da ranar lahira ba da gaskiya da ranar alkiyama wal qadiri da kuma ai shishike na shida na ƙarshe shine ba da gaskiya da abin da Allah ya kaddara cewa ba wani abu da zai afku a cikin halitta sai fa in Allah ya kaddara in Allah bai kaddara abu ba to bayan da za a yi wannan abin a ce ya afku a cikin halitta duk abin da ka ga ya afku to Allah ne ya kaddara khairi da wanda ake ganin kyansa da wanda ake ganin ba mai kyau bane komai dai Allah ne ya kaddara su a tambaya ما هو أول شيء أوجبه الشارع menene farkon da abu meye farkon abu da mai shari'a ya wajabta akan mukallafi meye ma huwa alwalul wajibi alal mukallaf meye farkon abin da yake wajibi akan mukallafi جاء jawabi awwalu shay'in farkon awjabahu ash-shari abu da mai shari'a ya wajabta ma'rifatullahi shine sanin Allah tabaraka wa ta'ala al-mujidi li jami'i wanda shine ya samar da baki ɗayan halitta na'am ubangijin da shine ya samar da baki ɗayan halitta ba wata a cikin halitta ba wani abu a cikin halitta wanda ba Allah ne ya samar da shi ba duk abin da ka gani a cikin halitta to halittar Allah su tambaya madalilu me ya dalilin bisa cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala aujada jami'i ya samar da baki ɗayan halitta wace ne dalili akan cewa baki ɗayan halitta Allah ne ya yi ta ja jawabi الدليل على dalili ذلك bisa wannan أن العالم shine cewa ita halitta gaba ɗaya مصنوع dukkanin ta yin ta aka yi. ba wata halitta da za a ce ita ta yi kanta Eh, duk irin bincikenka ba za ka iya gano wata halitta da za ka ce ita ta yi kanta ba
وكل صنعة duk ko a dukkan wani abu ko da yinsa aka yi لا بد لها من ba سبب makawa a ce ga wanda ya
والذي دلنا على أن السالك abin da ya shirya da mu bisa cewa mahalicin wanda yake gwani ne a cikin halittarsa هو الله shine Allah tabaraka wa ta'ala هم الرسل الكرام a subhanahu wa ta'ala hum rusulul kiram su ne manzanni masu girma Na'am.
manzannin Allah masu girma su suka shiryar da mu muka san cewa kowace halitta Allah ne ya yi ta amma dai da hankali mun kai ga gano cewa bayan da za a yi abu ya kansa Na'am.
halitta bayan da za a yi a ce ita ta yi kan ya ta yi kanta kome yana bukatar a ce ga wanda ya- ga wanda ya shito ko manzanni suka ba mu labari da cewa ai wanda ya din Allah ne tabaraka ta'ala dalili na hankali kuma ya tsaya bisa haka din cewa Allah kadai shine mahaliccin عليهم السلام alaihi salatu wassalam daɗin tsira da aminci ya tabbata gare su su tambaya hal yumkinuna ma'rifatu zati zai yi a ce mu san zatin Allah tabaraka wa ta'ala abu ne mai yiwuwa a ce mu halitta mu san zatin Allah tabaraka wa ta'ala wanda wannan ba magana ce ta mutane kaɗai ba har mala'iku har kowa ma a cikin halitta Na'am.
na yiwuwa a ce an san zatin Allah ja jawabi la ya'rifu Allah illa Allah ba wanda ya san Allah sai Allah Allah shi kadai ya san zatinsa la ya'rifu Allah illa Allah fatta'idu faddinu dinani imanu wa ishraku ba wanda ya san Allah ba wanda ya san zatin Allah sai shi Allah
wa kullama kadara bi wa kullu ma hadara bi balik wa kullu mubtada ne wa kullu ma hadara bi balik duk wani abu da ya darsa a zuciyarka ba kullama bace wannan Eh, kullu ne aka dangana ga ma ma wadda take mansuliya ko dai mansuliya isbiya ko harfiya ko dai wa kullu lazi hadara bi balika wa kullu shay'in hadara bi balika Ah, wato ko ya zama wa- wa- wato ah, am- ah, mausufa ce maɗin mausufa ce ya zama haɗar da balika shine sifarta fallahu bihi la fi zalik to Allah ba haka yake ba duk irin wani abu da tunaninka zai hango ya ɗauka ko Allah ne ko haka Allah yake to Allah ba haka yake ba na'am Allah subhanahu wata'ala ya huce tunanin mai tunani kowa ya kai ga gano shi la ya bulgo kunha sifatihil wasifuna masu sifantawa ba sa kaiwa gano haƙiƙa sifar Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillah sai a tashi su ma huwa alwajibu fi haqqi Allah ta'ala ijmala na'am